قوم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba haduwa dukkanin ranar subdu a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Al-Khattab haka yau ma muna subdu ta talatin ga watan jamadar hula hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda kuma yau 24 ga watan 12 2022 ayyuwar annabi isa aminci allah ya tabbata a gare shi ci gaba da karatu a littafin at-tajrid sarih li ahadith al-jami' sahih littafin da babban malami a Sheikh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif Az-Zabidi ya rubuta wanda an aihe shi hijira tana da shekara 813 ya rasu kuma 893 da uku Allah subhanahu wataala ya ji ganshi da rahama ubangi subhanahu wata'ala ya sanya albarka a karatunmu za mu ci gaba da karatu a kitab na shidda shi ne kitabul haid mun tsaya ƙarƙashin babu tarkir ha'idu sauma hadisi na 208 hadisi na abu sa'id al-khudri shine sa'ad ibn sinan al-khudri radiyallahu anhu عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا بما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل لحازم من إحداكن قلنا وما نقصان أقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان أقلها أليس إذا هاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها دقى أبو سعيد سعد بن السنان الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم yace maki sallallahu alaihi wasallam ya hoto cikin mu jama'a ta sabai fi adha aw fitr a idi ko dai na layya ko kuma idi na bude baki ilal musalla zuwa ga hilin idi wannan yake nuna mana kenan abin da yake fiyayye ga sallar idi ya zamanto an yi ta musalla sai dai in ya zamanto akwai hali wanda yake na darura rashin guri ko ruwa ko wani abu kamar yadda mahaifin sallallahu alaihi wasallam wani lokaci an yi ruwa sai kuma aka shiga cikin masallaci amma in ba haka ba asali shine a yi ta a balbali famarra ala nisa annab sallallahu sallam sai zo gilma ta wajen mata faƙala ya ma'asharar nisa ta saddaƙina ya ce ya ku jama'ar mata ta saddaƙina ku dinga sadaka famarra alal nisa'i wannan ya nuna yadda matan sahabbai suke fita ga baki daya zuwa sallar idi kamar yadda zamu ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na ummu atiya yayi umarnin fitar da mata da ma ƴan matan da suke gida da kuma hatta da waɗanda suke al'ada saboda su halarci alkhairi da kuma addu'a ta musulmi faqala yace ya ma'asharan nisa ya ku jama'ar mata tasaddaqna ku zaman kun dinga sadaka wannan ya nuna asali na koyar da mata da kuma yi ma mata wa'azi namiji ya musu wa'azi sannan kuma ya karantar da su wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya karkashin kuma yanda Allah ya sallada maza akan mata arrijal qawwamuna 'ala an-nisa'i kaga iya daga wannan tasliti wajen karanta suwa shi yasa zaka ga so da yawa wani lokaci in ya zama malamar su mace ce yar uwarsu to zaka ga abin da ake yi ba a yin abu mai yawa kamar a ce namiji ne yake karanta suwa sai ka ga wani nau'i na reni da kuma sake ya shiga saboda haka ya masharar nisa ta saddaqna fa inni uritukunna akthar ahli nar fa inni domin ni uritukunna an nuna muku akthar ahli nar ku ne mafi yawan jama'ar da suke cikin wuta wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mi'raji da shi sallallahu alaihi wasallam da kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ta kusufi Allah subhanahu wataala ya nuna mashi wuta ya ga mafi yawan waɗanda suke ciki daga ciki da akwai mata a wata ruwayar yace fara'atu aktharuhunna aghniya mata ne da waɗanda suke mawadata saboda haka aksar ahlin na faƙunna bima ya rasulallah ta ce sai muka ce wa bima ya rasulallah a sababin mi ya ma'aiki ya zamanto jinsin mata ya fi jinsi na maza ma'ana wani zunubi ne wanda matan suke aikatawa wanda su maza bisa aikata wannan zunubi ɗin tare da kaga kaba'irul dhunub wanda Allah subhanahu wataala ya hana aikatawa shirka ne a abubuwa ne na aikata zina ko giba ko zata duk daga cikin kaba'irul dhunub sihiri ne kaga duk zaka samu jinsin guda biyu duk sukan aikatawa shi yasa to ya suka ce bima ya rasulullahi a sababin mi wanda kaga a cikin kaba'irul dhunub akwai wanda ma maza suka yi sabanin mata kamar irin kisan kai kamar sata kaga an fi sanin maza da iri-irin waɗannan ababe in zubar da jini wa bima ya rasulullah sababin mi kala sai annabi sallallahu alaihi ce tukfirna la'ana kuna yawaita la'ana la'anta aka ce la'ana shine kenan daga cikin abu aibubbuka waɗanda suke na harshe yawaita la'anta shine tsinuwa zagi zaka ga mafi yawa dukkanin macen da harshenta bai horu ba da ambatan Allah da karatun alkur'ani to mafi yawa la'anta da tsinuwa da kuma Allah wadda rashe ke hutawa daga bakinta maimakon a samu kalimatu wanda suke tsayibat sai zamanto kuma khaba'is su ne za su dinga huta daga bakinta wannan ya nuna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tukfirnal la'ana kuna yawaita la'anta da kuma wanda zai zo baya yana nuna kenan illa daga illoli na harshe dama manzo Allah sarasa hadisi na Mu'adh da yace kuffa alayka hadha kame wannan Mu'adh yace wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi za'ab damke mu da abin da muke furci da shi kaga sai yake al'ashabi manzo Allah sarasa yace tunani kake za a kifar da mutane wuta dalilin abin da kofofin hancin su yake yi ba komai zai sa a kifar da su wuta ba face girbe-girbe da yanke-yanke na halashinansu su kaga anan ma sai ce tukfirna la'ana maki sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mar'a la yatakallamu bi kalma min sakhti llahi la yubali biha fayahwi biha fi nar jahannam 70 kharifan a'adana Allahu ajarana annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle da adam zai furta kalma wanda kalmar ta fusatar da Allah shi kuma bai ma damu ba sai ya zama ta gangara shi wutar jahannama tafiye shekara 70 Allah kare mu saboda haka yace tukfirna la'ana kuna yawaita la'anta wanda kaga wannan ba wai in mace kawai ta yi ba a ga mace ga namiji duka sai dai mi a jinsin mata an yi samun wannan ashe alla'anu iya daga cikin kaba'ir zuru wanda kuma yau zaka iya samun wani kawai nan da nan Allah tsine ma wani kaza Allah wadaran wani kaza wani tsinanne ne wani mar albarka ne kuma da zaka tambaye shi menene yayi na tsinuwa ita saboda hatsarin kalmar tsinuwa in ka tsine ma mutum kalmar saboda tana da khaba'is kalma wadda take khabisa to kaga kuma Allah subhanahu wataala ilayhi yas'alul karimu tayyib tsarkakan kalmomi sune suke daukakuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala to ita kuma wannan kalma tana daga gurbatacciyar kalma da mutum ya furta ta sai ta je sama da ta je sai a toshe kowa ba mu shiga to yanzu kuma sai ta dawo in wanda ya tsine ma in yana da cancantuwar tsinuwa sai ta ga in ba je da cancantuwa ya ta dawo kan shi mutuma to ita kuma tsinuwa shine nisanta mutum daga rahama Allah subhanahu wataala shi yasa iya daga abin da yake shayo ma mutum tabewa ya zama to mai yawan tsinuwa ya zama mai yawan tsinuwa daga abin da yake shayo ma mutum talauci da wannan malamai suka zana akwai irin tsine ma diya irin tsine ma diya kaga wanda mafi yawa zaka ga wasu basu damu ba a halishan shi zai ta tsine ma mutane babu kuma wani abin da suka mishi wanda sun cancanci ya tsine musu Allah karim to in ya zama kuma tsinuwar ta hau kan wasu waɗanda suke bura'u ko kuma waɗansu wanda suke da haƙƙi a kanka to kuma ta himuni shi duk lokacin da zunubi ya zamanto ka aikata shi daga zalunci na mutane junan sai juna sai ka aikata zaluncin ga wani wanda yake da haƙƙi a kanka to kuma laihin ya yi girma akan wannan misali kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya fudi muni na aikata zina amma mi sai ce yana daga mafi girman zunubi an tuzani halilata jarika diyar makwabci ko matar makwabci ko dan uwan ko wanda yake kenan yar uwan makwabci to haka in tsinuwa ta zama misali mutum sai dinga tsine ma malamai kaga kana samu wanda ba su da tarbiyya daga wannan sai ka ji mutum ya ci Allah ya tsine ma kaza sai kama sunan malamai jamu ya tsine ko kuma wani malami inda za ka tambaye shi me sai ce saboda sun zama ba malaman Allah ba saboda sun zama malaman gwamnati saboda sun zama kaza kaga yanzu ka dauki yanda ya dauki tsinuwar ya jefa ta ga wanda suke bur'a'u wanda kuma shi kaga ya jahilci shin wani irin mataki ne malaman suka tsaye akai la'alla shine yake gama matakin da suke kai ba daidai bane sun yi aiki da fattaqullaha mastata'tu ko kuma misali mutum ya dauki tsinuwa ya dinga tsine ma shugabanni kaka shi ma duka yana karkashin wannan menene abin da wancan ya maka wanda ya cancanci tsinon kai inda kai za dauko a dora a matsayin da yake a yanda al'amari ya gurbace to karshen ta kai ba kai ba ma ka iya ba to in ko kai in an dauke ka an dora ka ba ka iya ba ya kamata kowane irin jagwargwaro wanda yake nan yayi sai ka kyale shi abin da kai an sa ka za ka yi wanda ya hina shi to zai ka gale in mutum amma ma dama kai kin baka san makama ban aka dora ka to kenan dijja gwalgwalan da kaga wancan yayi ashe kai ya dara ka shine kuma abin da yake faruwa mafi yawa zaka ga koda ga yan siyasa yayin mutun ya dinga zagin shugabanni yana zagin kaza yana zagin shi ke in ya hausa ka ga kafa kafa su ma bi kama ba in kana ce a wannan merkin bai kaza to yanzu he Allah ya jarabce ka sai ka zo ga ka daram a gurin sai aga kuma kaka to kai da kanka yi karin gaga ashewa da ba karamin jihadi bai ke ashewa na kaza wala Allah inda za ka tsine kai inda za ɗauke ka ɗora ka a ce kana matsayin wani da yake da wani matsayi ko na malimta ko matsayi na kaza sai a buɗe waya kawai ka ga rashin kumiya ma da fitsara da mutane za su dinga maka ina jin cewa za ka yi kasafka ko kuma ciwon zuciya kashe ka to ashe kaga ita la'anta ma ana leƙa shin menene haƙƙinka na ya cancanta ka la'anci mutumin ko kuma me ya kamata kai ko annabi sallallahu alaihi wasallam anta yace kama duk mutumin da ya zalunce ka ko ma ba daidai ba to kaga kenan ko ga maza ma illa ne to kuma su mata me yasa aka ce bace tuksirna la'ana kuna yawaitawa wa takfurna al'ashir kuna kuna butulce ma ashir mushi yace wa takfurna sannan kuna butulce ma al'ashir miji ma'ana butulce ma ni'ima ta miji har ma a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal alla ihdakunna tatul aymataha fi baitiha ko inda walidaiha wa kama qal wata ildayin ku gwamnatin ta zai jima gurin uwayenta tana Allah Allah Allah ka miji sai kuma Allah taimake ta a mata ni'imar ta samu Allah ya mata ni'ima daga mulkatar ta samu shi amma kuma ta ga wani abu kuskure sai ta ce ban taba ga alheri ɗaya ba mata tare da ita ai kaga a karamci dai alherin me da ya cire ta daga matsayinta na wadda take kenan gwabruwa ta koma ita ma wadda take zamna karkashin miji ma ra'aytu min naqisati aqli ma ke ce ban taba ba ganin min naqisati aqli ma ra'aytu min naqisati aqli ma ra'aytu ban taba ba gani kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kore cewa ma ra'aytu min naqisati aqli daga waɗanda suke hallaude mabiya tawaya na hankali wa dinin da kuma addini azhaba li lubbir rajul al hadim min ihda kun azhaba masu gaugawar tafiyar tahiya da li lubbir rajul al hadim hankali na mutum wanda yake fadake ko kuma wanda yake abusa taka tsantsa min ihda kun aka ce ar rajul al hadim shine mutumin da yake mai himma wanda yake abusa tsanaki wanda yake fadake cikin al'amuran shi saboda mutane sun karkasu kamar yadda sayyidina ali ya ce annasu rajulun wa nisfu rajulun wala shay mutane akwai cikakken mutum akwai rabin mutum akwai wanda shi ba kowa bane kana samun kumuna akwai wanda shi ba kowa bane zaka ga wanda shi ba ruwan shi shi musamman ma wani zaka ga shi duk lamari na al'umma shi ho ba ruwan shi wai yana rayuwa dan kanshi kawai shi kanshi ya sani kaga akwai masu irin wannan wani wani lokaci ana zancen rikicewa al'amurra da wasu tashi hankali cikin al'umma ana kaza da wasu abuwa na addini sai kim sai ce kai mu dai kawai burinmu Allah ba musulmi abinda za su ci kawai ya kada ta to kaga kai a ce misali hamminka abinci kawai ko hamminka kaza kaga wannan ba haka aka so musulmi ba saboda haka to a nan gurin ana zancen cikakken mutum tun da aka ce rajulul hazim mutumin da yake masanin addini wanda yake da tsoron Allah wanda yake da iffa yake da kamewa to shi ake zancen cewa sun fi tahiya da hankalin wannan kunna ma na kusani aqlina wa dinina ya rasulullah tun da ya ishe ka ishara asalin zawon mu duniya annabi adam alaihi salam abul bashar kakan ɗan adam duka gabaki ɗaya kaga yaya aka yi shedan ba irin yadda bai biyo ta kan shi ba amma da ya biyo ta kan hawa a hawa kaga shi kenan a lokacin sai zamanto kenan ya yaudare su to haka lamari wanda yake na mata yake wajen karkatar da hankula na mutane wannan kuma ita ce hikimar da shari'a sai ta hana mace jagoranci wanda yake na gaba daya kamar limanci kamar shugabanci a ce ita ce shugaba wannan yasa sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka bashi labari cewa gashi ɗaya daga duwan na kafirai diyar sarkinsu sai shugabansu ya mutu diyar shi ta zama ita ce shugabarsu sai annab sala sai ke calan mifli haƙomin wallau amurhumul mar'a babu yadda za a yi mutane su ci nasara a al'amuransu in dai kuma mace ce take jagoranta al'amuransu in mace take jagoranta al'amuransu tun da kaga aka ce maratu min na bisa ta aqalin wadinin azhabu lilubbar rajulul azim min kunna kulna sai muka ce wa ma na kusani aqlina wa dinina ya rasulullah kaman mace alƙali duka wannan zaka samu me zaka samu duka hikima ta addini kaga da ya hana saboda me raunin su raunin su saboda kaga alƙali ana buƙatar mutumin da a maza ma sai namiji cikin mazaje dole ya zama to mutumin da yake tsayayye mutumin da babu atifa battajen shi ta yadda zai zama to tausayawa da kaza zai battajen shi saboda zai iya ga wani mutum gashi nan rarrauna ko yana kuka ko kaza inda mace ce za a ka gabanta latija wanda yake da gemu fari duka gabaki ɗaya babu abin nan a tsaida shi za ta mishi shari'a kaga dole yanzu inda za ta ga wannan dattijan a ce yana kuka la'alla ma kukan na munafunci ne kaga tausayi zai bata ta kawai abin da Allah sarki kawai ita ma ta ta hoshe ma da kuka ta ce Allah sarki kaga ban Allah an zalunce shi wannan tunda kaga yana kuka to kaga dole abu ne wanda mace ba ta iya ba wannan to shine hikimomi na addinin musulunci wa ma naqsana aqlina wa dinina ya rasul qala alaysa shahadatu almar'a mithlu nisfi shahadati ar-rajul mithlu nisfi shahadati ar-rajul shedar mace an zo gaba alƙali ba rabin shedar namiji bace saboda haka kaga kenan namiji daya sheda mata biyu suke tsaya matsayin namiji daya inda za a ce abinda ake bukatar shedu guda biyu sai ga namiji daya to yanzu wanda za su yi daidai da wannan namijin sai kuma a samu mata biyu kulna bala muka ce kware qala fa zalika min nuqsani aqliha yace ai saboda tawai hankalinta ne ubangiji subhanahu wataala sai sanya mata biyu suke matsayin namiji daya wajen sheda alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum shin bata zama mace a lokacin da take al'ada ba ta azumi ba ta sallah kunna bala muka ce kware ko qala fa zalika min usani diniha ce wannan iya daga ai tawayar ma'ana sababin tawayar addinin ta shine sababin tawayar addinin nata saboda za a samu wasu kwanuka wanda bata aikata ibada ta sallah wannan ya nuna kenan rashin yin azumin mai haida kamar yadda ya ce babu tarkil ha'idi as-sawm kuma bukhari a asalin jami ya maimaita hadisin na a kitabun zaka babu zakatu ala al-aqarib haka kuma a idaini ma ya maimaita babu khuruj ila al-musalla bi ghairi munbari fita ba tare da munbari ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a haka nan a kawo munbari wannan bid'a ne haka a kitabu sun babu haid tatruku sawma was-salah mai haida za ta bar azumi a shahadat ya ka babu shahadatin nisa'i nisbi kenan shahadatul rajuli babu li'itikaf lil mustahada wannan babu zai nuna mana halaccin yin itikafi ga macen da take istihada dangane da jini wanda yake fita kenan ko dai zama jinin haida ko kuma zama jini wanda yake na aihuwa ko kuma wanda ba shi ba kenan na istihada na cuta waɗancan guda biyu hukuncin su ɗaya dangane da abin da suke hanawa da kuma kenan abubuwan da suke lazumtawa wannan kuwa na cuta kenan ya sha bamban da su mace ce take da bukatar shiga itikafi amma kuma tana jini na istihada tana iya shiga matbar ta yi kunzugu ta yadda ba zai zaman to ba kenan an samu bata masallaci an aisha ta radiyallahu anha annan nabi sarsa itakafa ma'ahu ba'du nisa'i wa hiya mustahada tara dam farubbama wada'at tasta tahtaha min ad-dam an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah kare ra gare ta annan nabi sallallahu alaihi wasallam itakafa ma'ahu ba'du nisa'i wasu daga matan shi sun yi itikafi tare da shi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ya halitta kai da matarka ku je ku lazumcin itikafi kuma irin waɗannan ibadu haka ya kamata kenan mu dinga kokarin sanya iyalin mu ciki wanda zaka ga ana samun rauni a nan sai mutun ya huta sallah tarawihi ko na makamanci haka amma kuma ba tare da iyalin shi ba to in har mutun zai itikafi tare da matan shi kaga min babu aula kulawa abu safarin lasu da kuma dukkanin abubuwan da ubangi subhanahu wataala lazumta musu wahiya mustahada halin tana jini wanda yake na cuta taraddama tana ga zuwan jini farubba ma wata ta kasta ta hata amina dami wani lokacin ma takan sanya wani makayi karkashin ta saboda yanda jinin ya zamanto yana zuba ya nuna kenan istihada ba kamar jinin haida ba wanda haramun ne mai haida ta shiga masallaci amma mai istihada har ma aka ce ya halitta ta shiga itikafi wanda kuma itikafi shine lazumtar masallaci dan bautar Allah subhanahu wataala matsar riba za a samu ba kenan bata masallaci din sannan kuma ya nuna yin itikafi na mata wanda zaka ga guraren da ya zama da akwai jahilci suna inkarin haka ko ne dinga ga taka kaza ce mace ta itikafi ko kaza a ya halitta mace ta yi annabi sallallahu da matan shi bayan wafatan shi ma iyayen mu'mine sun dinga yin itikafi babu tibil lil mar'a inda ghusliha min al mahiyid babu tibil lil mar'a wannan babin zai nuna mana mustahabbancin ko shar'anta at-tibil lil mar'a yin amfani da turare ga mace inda ghusliha min al mahiyid lokacin da za ta yi wanka al'ada ya zamanto ta yi amfani da turare imam nawawi ya ce yin amfani da turare kinnan wajen tsarkinta don tunkuɗewa kenan wari ko kuma iska wanda yake mara daɗi kenan don tsabtata wanda kuma aka ake son mumini ya zamanto na cikin tsabta da kawar da duk abin da yake aibu ne a gare shi al'ummi a tsayya radiyallahu anha qalat kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salatin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra ولا نقتهر ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إهدانا من المهيض في نبضة من قسط أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز عن أم عطية رضي الله عنها دق أم عطية ألا قاري الرأى قريتا wannan tana daga malamai shin mata waɗanda suke sahabbai wadda kuma take riƙewa ayyuka irin ayyukan da ya zamanto ya keɓanta ga mata kamar wankan gawa da raguwan ababe wanda ya keɓanci mata ne umwatsiya tana da wannan ƙoƙari kin wanda kenan ɓangaren neman ilimi dama hannun riga ake tahiya tsakanin maza da mata saɓanin yadda za ka ji shi ma wanda ba su gane ba suna ga kamar yin ilimin mace wani abu ne wanda yake sabo ko kuma wai ita mace ba za ilmantar da ita ba ilimi wanda yake mai yawa ko kuma ma wasu suna ganin lehin mata wanda za su zamanto suna wa'azi ko na abu makamancin haka lalle abinda zai zamanto aibu ga mace bangaren yin wa'azinta shine zamanto za a sami yin bulaguro daga wani gari zuwa wani gari ba tare da muharrami ba wanda su mata malamai magabata ba a samu ba tare da yawansu a wancan lokaci amma ba a samu ba masu yin bulaguro kenan gari zuwa gari don yin wa'azi in kuma ya kama misali kenan bukata ta ba da wannan to kuma sai a kiyaye ka'ida din tunda can ma dai shari'a ce ake kokarin a gyara to kuma kaga kai zamanto an bata shari'a dan a gyara wata shari'a to sai zamanto ta tafi ko dai da mijinta ko kuma da danta ko dai da wani dan uwanta wanda haramun ne ya aure ta saboda shine addinin musulunci ya tsara ko kuma wanda suke cewa a muryar mace al'aura ce shi ma kaga wannan ba hakan bane ba kenan abinda aka hana mace al-khudu bil qawl ta zamanto tana kashewa magana tana kashewa murya ta yanda zai zama akwai nau'i wanda yake na shan hankali shine abin da yake haramun ga mace amma ba mujarradin maganar ta ba ko muryar ta kaga can gura na sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ma mata wazi kaga sai ɗaya kenan famara sai suka ce sai a lokacin da maki ya fari sai suka ce bima ya rasulullahi kaga nan gurin sai suka yi magana inda muryar su al'aura ce kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam magana kan hakan kuma sukan zawa su yi tambaya ba wai mace mijinta ba take turawa ya zo yi tambaya saboda haka dan mace tana wa'azi a cikin tele ko kuma a cikin rediyo babu kashe murya babu kaza tana ma mata wa'azi wanda yake na karantar da su addini ne wannan bai zaman tawalihi sai in ta sayo hudu da bilqaul da waɗansu ababe amma in ba wannan ba to kaga kenan muryar ta ba al'aura bace to ko ma dama muryar ta ba al'aura bace ba kenan duka waɗannan ababe za ta iya sai dai an samu waɗancan fitintunu to kuma kaga nan gurin bari kin shine yi ta ce kunna nunha an nuhidda kunna mun kasance mu mata nunha ana hana mu an nuhidda ala mayyitin karmi ta kaba ga wani wanda ya mutu fauka salasin sama da kwana uku aka ce ta kaba shine rashin yin kwalliya illa ala zaujin sai dai in miji ne mutu arba'ata ashhurin wa ashira shi kuma za mu zauna ba tare da kwalliya ba wata hudu da kwana uku wata hudu da kwana goma kenan kunna nuna an nuhidda alamayitin fauka salasin kamar mace wani makusancinta ya mutu ɗa ko kuma ma'aihi ko kuma ɗan uwa misali to sai wannan raɗaɗin mutuwa ɗin sai zamanto ba ta yi ƙoƙarin yin kwalliya ba da waɗansu ababe saboda wannan shi mamiƙin na mutuwa to kar ya zama wannan rashin yin kwalliyar nata zai huce kwana uku zai huce kwana uku amma inda zai zamanto kuma ta yi kwalliya don bukata na mijinta to kuma shine aula akan rashin yiƙin wannan kenan a halin in tana da bukata ne ya kama kenan dole amma inda za ta zai zama to akwai bukata ta mai gidanta na yin kwalle to lalle ta yi wannan shine abin da yake duba da um muslim lokacin da ɗanta ya rasu abu talha ya fita kaga a lokacin ta gyara yaron tare da raɗaɗiƙin na rashin yaron da wannan amma kuma ta yi kwalliya ta zaman toke na har ma ta ja hankalin shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'ar cewa Allah ya albarka a bisa haduwarku kaga inda a ce yin takabar da za ta yi akan wannan ko rashin yin adanta kenan yin adanta laihi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna mata abin da yake aula amma kaga har ma sallallahu alaihi wasallam sai musu addu'a to da wannan Sheikh Nasir ne Albani Allah cikin shi da rahama a cikin kamul jana'iz wa bid'uha yace kenan inda za ta yi haka nan shine abin da ya zamanto yahi saboda haka in kuma ya kama jimamin mutuwa ya sa mace za ta banza ta kai ko ta ki kulawa da kai to kenan kar a huce kwana uku sai ho in miji ne to kuma in miji ne kenan arba'ata ashhurin wa ashira wata hudu da kenan kwana goma wanda cikin yin wannan malamai suka ce musamman ma Siddiq Hassan Khan ya a cikin Aunul Bari yace a hikimar da ta sa haka in har ya zamanto ɗa namiji ne mafi yawa wata uku kenan ciki akan samun motsawa in kuma mace ce wata hudu to kaga za a iya ƙara kwana goma la'alla ko a samu kenan rashin motsin a wannan to inda wani abu kaga za a gane cewa da wani abu a ciki inda kuma aka kai wannan kenan babu wani abu saboda haka sai ta aure dan kare zamanto an gina aure kuma alhali da wani abu a ciki wala naktahil kare zamanto muna sanya kwalli a lokacin da muke takaba yanzu ana hadin abubuwan da kenan bai halitta ga mai takaba ta zamanto ta aikata wanda mafi yawa bangaren takaban nan shi ma za ka ga inda ba gurin ilimi ba sai ka ga hadda mace mai sawa mace a takaba ka ga an ware ma mace wani guri ita kadai daga nan ma hau wani shaidani ya shige ta sai a ware mata guri ita kadai kuma a kawo a sa mata ido kaɗan ta yi wani motsi sai a samu su jahilan da musan ba addini su dinga ƙoƙarin sai sun girka ta akan gargajiyanci ba ta wuka wani kawo laya ta sawa ka gani killace ta a guri amfani da wasu kanwayin waye za ka ga abubuwa ne kala-kala wanda daga ƙarshe sai ka gama mace ta samu wani zabtuwa to kaga zamanin jahiliya su haka nan suke in miji ya mutu za a ware mace a guri babu wanka babu kaza sai ta wajen shekara guda a guri wanda yake ƙazamin guri to kaga irin wannan musulunci duk sai kawo da wannan kawai abubuwan wala naktahil ba za mu sanya kwalli ba wala na tatayyam sannan kuma ba za mu sanya turare ba wala nalbasa thawban masbugan ba za mu sa shadda ba kenan kamar misali ta sa yadi mai kyau ko wani kenan dumki wanda yake ba zan ko kuma wani leshe ko dai wata tuha wadda take tsadaddiya shine masbugan wadda an rina ta an tura ta illa thawba asbin sai dai thawba asbin wanda yake kenan naɗi ne ko kuma maɗi ne wannan soba asmin wani yadidduka ne daga yadidduka wanda ake kawowa daga yaman wanda su basu da kenan launi na kwalliya da race wadda take linkakkiya wadda haka burudi ne wanda yake yamani wa ƙadar lana inda tsuhur kuma an rangwamta mana a lokacin da muka tsarkaka daga al'ada mace ce take takaba sai zamanto ta samu tsarki na haida to qadru khisalana inda tuhur amma na rangwame a lokacin da muka samu tsarki idza tasalat ihdana in ɗayar mu ta zo yin wanka min mahidha na al'ada fi nubzati amma na rangwame fi nubza cikin wani dan guntu ko wani yanki min qust azfar daga qust icce ko kuma iccen turare wanda yake na azfar na tafarshi akwai wani wannan kin turare mai shigen farci shi yasa ake ce mai azfar daga wannan da ake kawowa kenan itacen turare ana ce mai tafarshi to shi wannan zaka ga yana kama da farce da wannan to yace il fi nubza cikin wani yanki min qusti daga qust ko dai qust ko qust ko kuma kustu duka wannan lugha ce icce ne daga icce wanda yake na turare ko kuma qustu kenan wanda yake hindi wancan to shi kustul hindi akwai iccen bangaren na turare akwai kuma kenan bangaren wanda yake na magani shi yasa sai yace illa kust azfar kenan sai wannan icce na turare wanda yake na tafarshi wa kunna nunha an ittiba' al janaiz mun kasance kuma ana hana mu raka janaiza kenan mu jama'a ta mata anan gurin kaga sai nuna halaccin wadda ta tsarkaka daga haiza ta yi amfani wajen wankanta da abin da yake kenan ece na turare don turarawa saboda kawar da shi wannan hamamikin kuma mahimmanci wannan yasa ko da kuwa tana takaba kaga mai takaba ai an hana ta mai amfani da turare amma sai aka yi togaciya in ta tsarkaka daga haiza wannan ya nuna tsari na addinin musulunci tsafta inna allaha jamilun yuhibbul jamal ana bukatar mumini mumina ta zamanto tsaftatacciya kuma duk aibu ana son mumini ya kawar da abin da yake aibu karka yi abin da zai zama mutane sun kyamace ka kaga sai aka ce mace ta kawar da wannan saboda min kar ya zama an ji wani yanayin da bai dace ba a tattare da ita ya aka shir'anta kuma ɓoyewa da kuma lullubewa duk abin da zai bayyana wani abu wanda yake na kazamci makamancin wannan mahimmancin kenan wannan tsaftar yasa hatta da halin da aka haramta amfani da turare sai aka rangwanta ta ce wa ƙaduru khisalana inda tuhuri an rangwanta mana a lokacin da ya zamanto mun samu tsarki daga al'ada kenan ni amfani fi nubuza nubuza shine qit'a kenan wani yanki min kusti daga kusti kenan shine wannan ice na azfar wanda yake na tafarish aka ce ana cewa kust ko kuma kustu ko kuma kenan kustu da kafun ko dai da kafun ƙarshen ƙa'un ko kuma ta'un ko kuma ƙafun ƙarshen ta'un kenan alhindi wasu malaman suka ce kenan in ya zamanto hindi ne yin amfani da shi kenan ɓangaren abin da ya shahi magani to amma ana zancen shi wancan wanda yake na turare wannan hadisin imam al-bukhari ya maimaita shi a asalin littafi a kitabu talaq babar qusti lil hada inda tuhuri amfani da al qustu a can kuma sai zo da al qustu kenan ice wanda yake na qust ga wadda take mai takaba a lokacin da ta samu tsarki daga haida sai kuma babun talbasul hada thiyabu asbi wadda take mai takaba tana sawa tufa wanda yake kenan na iyadin al asb a janaiz babu tiba'in nisa'il janaiz hukuncin mata saraka gawa wanda kaga tace wa kunna nunha an ittiba'il janais ana hana mu raka gawa sai kuma ihdadul mar'a ala zawjiha takabar da mace za ta ma mijinta da kuma kenan adadin arba'at ashurin wa shirana wani ya karanta
عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها للحيض فأمرها كيف تغتسل فقال قال خذي من فرصة من فرصة من مثل تطهري بها قالت كيف أطهر بها قال سبحان الله طهري بها فاجتنبتها فاجتنبتها إلي فقلت وتتبعي بها بها أطهر الدم نعم امام البخاري يقول باب دلك المرء باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض wannan babe zai bayyana mana hukuncin dalkil mar'a nafsaha yadda ake bukata mace ta ciccuda kanta idan ta taharat min al-mahid lokacin da ta zo wankan haida ana bukatar ta zamanto ta ciccuda kenan ko ina daga sassanni na jikinta don ratsawar don ratsawar ruwa عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في غسلها من المهيد فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي وقلت تتبعي بها أثر الدم دق عائشة أرمو من ألقار الراغريت أن امرأة lalle wata mata sa'alat annabi sallallahu alaihi ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce asma bint yazid an ghusliha min al-mahid ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sifar wankanta wanda yake na haida idan ta samu tsarki wannan yake nuna halin mata na madina inda suke da jajircewa da kuma tsayuwa a bisa neman ilimi na addinin su wanda aisha radiyallahu anha take cewa ni'man nisa nisa wal ansar لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين فأمرها كيف تغتسل سي أمرتيتا كيف تغتسل يا ذاتي والنوانكا قال يتي خذي فرصة من مسكين خذي كدوك فرصة أبدقا من مسكين ودتك أن دنغلو مسكي أجكنتا komin maskin kenan daga fata amma miskin shine turare kuma shi malamai suka fi rinjayasuwa cewa turare na miski dai wanda yake ma'aruf saboda yanda ya zo a waɗansu hanyoyi ƙin fatatahari biha sai ki tsarkaka biha da ita wannan abduga ɗin wadda kika dangwala turare na miski a cikinta shine misku tahara sabanin kenan miski wanda yake wancan ja kenan wanda yake fari launin madara madara fatatahari biha sai ki tsarkaka da wannan qalat tace kaifa atatahharu biha yaya zan yi tsarki da audugan nan wanda take da turare a cikin ta ma'ana bata gane wannan ba wanda manzala sallallahu hakuri na karantarwar shi sallallahu alaihi wasallam yace tatahari biha ya ƙara da ya mata cewa ki tsarkaka da ita sai kuma yin kinaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya fito baro baro ba ya bayyana kenan hakikanin yadda za ta yi saboda abu ne wanda a al'adance abin kumya ne kuma haka ake bukatar mai karantarwa namiji ne ko mace ne ya zamanto dukkanin abin da yake a al'adance akwai jin kumya to ai amfani da kinaya amma faɗin maganganu waɗanda suke na batsan alfasha inna Allah la ya'muru bil fahsha saboda haka lalle wannan laihi ne fatsara ne abu ne wanda yake mara kyau sai dai in ya zamanto kenan kinaya bata yi ba to kaga in ku har addini ma ana buƙatar yin kinaya da sakayawa kinan min babu aula a haka kawai mutum ba ya zo ba don saboda sai da magani ko na ba irin garuruwa na al'umma musulmi wanda aka gashi kumya ya zo tarbiyyar da al'umma suke ƙoƙarin ginawa ya dinga rusa musu kawai saboda wani ɗan abin da zai samu shi a karan kanshi irin masu tallan magungunan nan da zaka ga wanda yawanci sun sha wani abu ne ko kuma su dama haka suka zo basu da kowa a garin fitsararru ne wasu ma zaka samu daga garuruwansu wani abin kumya mai duk wanda zaka sau da mutum samfur wanda yake da tarbiyya yake kan ɗabi'a bayan da za a yi zo sa lasifika ya ta maganganun batsa da ɗanyen baki a cikin ba tare da ko ba ya damu da duk mai hucewa ko dai ya shaye-shaye ko kuma dama ba mutum ba ne wanda yake nagartaccen mutum to kaga irin wannan kuma abu ne wanda ni ko kai ba mun iya maganin shi ba aiki ne nawa shi kuma na hukuma ne hukuma ita ce take da damar wannan ta ja musu dogon layi ta musu ka'ida kama su dora musu tarayin kaza saboda suna bata tarbiyyar mutane to kaga addini ma kanshi abin da yake da alaka da addini ana yin kinaya to kuma ina ga abin da ya shafi kawai haka tallan magani ko kuma misali irin yadda za ka ji kama a gidajen rediyo a dinga ƙoƙarin wasu shirye-shirye wanda su ma cikinsu da akwai maganganun da batsa ne da kuma fitsara ne da rashin kumiya to kaga shi karan kanshi wanda yake yin wannan dai yana ɗaukan babban zunubi saboda ita batsa koma dai ta ƙaƙa take haramun ne firtata kai ba ma wanda ma zai zaman to ya labarta labari na abin da yake alfasha ko batsa shi ma tsine mushi albarka to ina ga kuma wanda zai zama shi mai faɗi ne to kaga duka waɗannan hakukuwa ne wanda yake na waɗanda suke wakilta ire-iren wannan abubuwan ya zamanto suna ƙoƙarin raba al'umma da abin da zai zamanto ɓata tarbiyya ne qalat tace kaifa qala subhanallahi tatahari biha wa yake ce subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wannan ya nuna yin tasbihi kenan a lokaci wanda yake na ta'ajjubi aisha ta ce fajta zabtuha ilayya sai na jayota ma'ana na jayota na fusgota kenan a gare ni kamar da zaka jayo mutum zuwa gurinka kenan sai ta jayota ta keɓe kenan da ita don ta zamanto ta bayyana mata ta karanta mata to kaga wannan shi ma yana nuna inda mutum ya tambaya sai zamanto kai zaka iya fahimtar da shi ko kuma ka fahimci kan tambayar tashi ba laifi bane ba kenan ka ƙara mishi ka ƙara mishi bayani ka ƙara mishi bayani abin da yake da kumya al'adance kamar yadda aka wadi ba hutawa baro baro a ambata fa qultu sai nace mata tatabbi biha asarar dami ki bibiya da wannan audugar da take da miski gurbin fitar jinin da kuma inda jinin ya taba kenan asarar dami dukkanin gurin gurbin jinin ma'ana da za samu ba sai mafitar jinin ba ko da gefe-gefe inda jinin ya taba kenan bibiya don kawar da wannan hamamikin da kuma tsafta musamman ma a irin yau da cututtuka al'amuradul manqula suka zamanto sun yaɗu cututtuka da ake ɗauka to kaga lokacin da mace ta zamanto ta gama dole wannan abu na ragowar jini a tsabtace kaga da kwai nau'i na wannan hamami na biyu kuma kenan bangaren lahiya kaga zai zamanto tunda ubangiji subhanahu wataala ce kulhu azan to kaga abin da aka ce cuta ne kazanta ne to yana da buƙatar lalle ayi amfani da wani abu wanda zai zamanto ya kashe waɗannan cututtuka to kuma cikin amfani da shi turara kaga akwai kashewa dukkanin wasu ƙwayoyi waɗanda suke na cuta wanda wasu malaman ma suka ce hikimar don saboda gaugawar samun kenan ɗaukan juna tare kuma da ƙarin lafiya ɗin ta juna ɗin to kaga a lokacin da aka samu buɗuwa na mahaifa lokacin kenan za a yi samun mai hatsari na ɗaukan waɗansu kenan ƙwayoyin cuta to kuma he aka yi amfani da shi wannan turare ɗin wanda zai zamanto kamar wani abu ne shi kuma wanda zai kashe dukkanin wani bakteri da dukkanin waɗansu jarasin wanda suke na cuta saboda haka kaga kyakkyawan karantarwa ta addinin musulunci wanda yake hada addini da kuma tsabta da kuma tsari kaga addinin da yake da wannan babu wani addinin da zai gaya mushi wayewa a gehe ɗaya wanda yahudawa su mu'amala suke komi da mace shi yasa duk abin da zaka ga ya kauce makarantar addini sai kaga kuma babu kyau a cikin shi yanzu misali tsari na bokanci kaga yin amfani da jini wanda yake na al'ada wanda ubangi ya ce ulhu azan to kaga sai kuma mutum ya zama ya yi amfani da wannan to kaga kenan karantarwa ta addini ita ce wadda ta shamile dukkanin waɗannan ababe saboda haka amfani da wannan turare na miski ya nuna kuma kenan mutum wanda yake mumini musamman mamace duk abin da zai zamanto abu ne na jin kumya abu ne na aibu to an yi buƙatar lullube shi shi yasa tsari na musulunci kaga sai aka shar'anta lullubewa jiki na mace da kuma suturcewa mace sama da suturcewa wanda yake na wanda yake na namiji sama da suturcewa na namiji duk kuma abin da zai zame aibi ne da kuma abu ne na wannan sai ake son ga mace zaman tomi an kawar da wannan abin kusa kusan wannan abin ma babu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin wanda ta yi imani da Allah ta yi imani da alkiyama kar ta shiga ban daki wanda yake nami na kasuwa gidan wanka na kasuwa me yasa saboda kaga ko ga namiji ma kaka balle a ce mace ta shiga ai guri ne maza suna shiga mata suna shiga za iya samun me ikhtilati ko kuma wani ya tarra ta abu yayi kaga abu bai ba babu tsari ciki to kaga tsari na musulunci duk abin da aibu ne musamman ga bangaren mace sai zamanto kenan addini yana nesanta wannan to amma waɗanda suke ba su san karantarwa addinin ba ko kuma masu adawa da karantarwa addinin daga yahudu da nasara su kuma kullum ƙoƙarin siya za su fito da mace a wata sura ta tozartar da ita da wulakantar da ita kagan ba nan ba ta kaka za ka zo ka sa mace balo ka sa mace dambe ka sa mace soji ka sa mace kaza ka sa ka ce komi mace za ta yi kaga tuni yanzu ita ka cutar da ita duk macen da za ka ce ka ji ta he ka ce ƙato kaga kaga mazaginta kenan ban ce ba akwai macen da take da za a ce da Allah ka ji ta tana da shigen kattai ko wata mai shigen kattai ko kuma ka leka wani ƙato ka kwatanta ta da shi kaga ka aibanta ta to kaga tsari na musulunci duka abin da yake aibu koye shi da kuma lullube shi to kaga inda kuma za a ce mace ta yi shiga ta tabarruj ta sa tufafi na motsa jiki ta sa kaza kenan tuni ka bayyana da abubuwan da yake aibu ne gare ta shi yasa tsirecin mu take kiran shi sau'a sau'a saboda abu ne wanda me ba zai zaman to ya dadada ga wanda yake da tsirecin in dai na kan dabi'a nagartacciya ya zaman to an ga wani nau'i na tsirecin shi haka nan zai zaman to ya bakanta mishi sannan fahimta zabtuwa ilayya sai na jayo ta gare ni ta ce fakulta na ce ta tabba'i biya asar dam abinda zaki da wannan auduga sai ki bibi kenan dukkanin gurabu ko kuma gurare na wannan jinikin bukhari ya maimaita wannan kitabu da ayat babu husul mahid alaita sam shi ma maimaita shi sai kuma abin da ya kamata mu kalla nan yace babu dalkil mar'a nafsaha idza tataharat min al mahidi amma a cikin wannan lafazin da ya kawo mana babu inda aka aka ambaci kenan addalku ba ambaci dalku ba kenan nan gurin Imam al-Bukhari yana irin wannan tsari kin yayi tarjuma sai ya tarjuma babe sai kuma ya kawo hadisi ba lalle jumlar da ya tarjuma ba a ciki akwai sai dai in ka bibi turuk na hadisin zaka samu kuma a wata hanya daga hanyoyin da ya zo shi sai kaga akwai wannan lafazi kin to kaga a wannan ma a ruwaya ta muslim kenan shi kuma sai kawo wannan saboda yace ta kuzi ihda kunna ma aha wa sidrataha ɗayar ku za ta ɗau ruwanta da kuma magarya sai kuma ta tsarkaka fa tuhsinu tuhur tuhur ta kyautata wanka summa tasubbu ala ra'siha bayan ta kyautata wankewa kaga sai aka ce inda za ta wanke ta yi amfani da magarya sannan kuma ga miski ga miski shine dalilin da malamai suke cewa kenan kawar da najasa ba lazim ba ne sai da ruwa wanda yake mai tahur kenan saboda haka ya ce sai ki ciccuɗa da shi dalkar shadidin ciccuɗawa wadda take kenan mai kaiwa matuka saboda haka a wancan lafazin sai aka samu wannan bukari kuma yakan yi haka nan don saboda koya mana kenan dagewa da kuma ƙoƙarin bibiyar hanyoyi kin saboda cike da kwai ƙarin ilimi to sai ya kawo maka wannan amma inda za ka bibiya ka bibiya a hanyoyin kuma sai ka samu lafazin amma a wanda ya kawo maka to kuma a cikin wannan hanya ƙin babu kenan wannan lafazin la'alla kuma ya kawo maka ita hanya ƙin da ba lafazi ƙin saboda ita ce ta ƙarhi kenan akwai kuma hikimar da ta sa gashi hanyoyi ne guda goma hadisin ya zo sai ɗauko lafazin cikin waccan hanya wadda bai yi istidlali da ita ba amma sai tarjama babi saboda me yasa akwai kuwa sinadiyya a cikin wannan hanya kin sai ya sayo amma kuma cikin ta babu wancan lafazin to waccan hanya wadda bata kai ta karhi ba ita kuma lafazin a can yake inda zai kawo waccan to yanzu babban muhimmin abin wanda ake bukata na me sihaƙin kaiwa ƙoƙuwar matsayin siha kaga a nan zai zaman toke na an yi intiƙalin shi akan cewa ya ya kawo wannan kaza kaza to saboda haka sai irin wannan sani in wannan ƙwarewa ce da ƙwarewa ta muhammadu bin ismail allah ya ci kanshi da rahama ya amfana da mu sannan ali itisam babu da akamun lati to rafa bid dala'il nan ma ya kawo babam tishatil mar'a inda gusliha min al-mahid sai kuma wannan babe zai nuna mana kenan imtishatul mar'a wankewa kaina mace gyara gashin kanta lokacin da za ta yi wanka wanda yake na haida an aka ce imtishat shine kuncewa kitso da kuma gyara gashi wanda yake na kai kenan istimalul mishit amfani da masarci kenan wajen mi tsehewa ko kuma sarcewa kai wa anha radiyallahu anha qalat حللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسئل هدي فزعمت أنها هادت ولم تطهر حتى دخل الليلة ليلة عرفة فقال يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بأمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت aisha Allah ƙare da gare ta tace halartu ma nabi sallallahu fi hajjatul wada a hajjin bankwana na yi niyya da hajji tare da annabi sallallahu alaihi hilal shine daga sauti da ambata nau'in hajjin da kai niyyayi labbaik allahumma an umratan ko labbaik allahumma hajjan umra kenan wannan shi ake ce ma ihlal fi hajjatul wada fa kuntu na kasance mimman tamatta ina daga wanda ya ne wadda suka yi niyya na nau'i na tamattu'i daga nau'ika kenan guda uku tamattu'i kirani ifradi wannan kuma shine abin da sabon manzo sallallahu alaihi ragowar mata na sallallahu alaihi suka yi kenan nau'i wanda yake na tamattu'i walam yasuqil hadiya wanda kenan bai koro hadaya ba wanda bai koro hadaya ba fa za'amat annaha hada sai take riya cewa al'ada ta zo mata walam ta tsohur kuma har yanzu bata samu ba daukewa al'ada hatta dakhala lailata arafa har gashi kuma dara arafa ma'ana har gashi ana takwas ga wata har gashi ana takwas da wata amma bata samu tsarki ba kenan tunda bata samu kaga bata samu tayami ba tawafi fa qalat ya rasulullah tace ya maki hadhihi lailatu arafa gashi wannan daren arafa ne wa inna ma kuntu tamattatu bi umra kuma na kasance nayi tamattu'i na umra shine da mutun zai bulaguro a wata daga watanni na haji guda uku sai bulaguro shi umra sai kuma ya warware a wannan bulaguran da yake nan na zuwa haji ko kuma a bulaguran wannan nashi guda sai je ya yi niyya wani je umra sai kuma ya warware hiramun shi shiga sha'anin shi sai ranar takwas ga wata kuma sai ƙara niyya ya aikata ayyuka irin na mai aikin haji faƙalar ha rasula sassa sai mahaki ce in ƙudira a saki ki warware gashinki wamta shiɗi sannan kuma ki sarce kanki wa amsiki al'umratiki sannan kuma ki kame daga aikata umrarki to kaga tunda in ta kame daga aikata umra kenan babu zancen tamattu'i kenan fa fa'altu ta ce sai na yi haka nan in faran ma ƙazaitul hajja lokacin da na gama haji amar abdurrahman sai kuma ya umarci abdurrahman lailatul hasba a daren sabka almuhassab fa amara ni min at-tan'im fa amara ni min at-tan'im sai kai ne na yi umara na dauko harama daga tan'im makana umrati allati nasaktu kambacin waccan umaratawa wadda ya zamanto kenan na soke kenan ta tamattu'i saboda haka sai umarta na je na wata umara saboda aisha ta ce yanzu ya rasulullah za mu koma matanka suna da hajji da umara ni kuma in koma da hajji kaɗai ba tare da umara ba sai annabi sala sai umarci abdurrahman ya je da ita ita ma ta yi ya umara kenan wadda take ita kaɗai wannan ya nuna kenan mace lokacin da za ta yi wanka haida za ta sarce za ya zama to ta kunce gashin kanta kamar yadda annabi sallallahu alaihi umarce ta cewa in qudi ra'asaki ki warware kitsan kanki wamtashiti kuma ki sarce gashin kanki kenan ki gyara gashin kanki da wannan wasu malaman suka ce kenan a lokacin da mace za ta yi wanka wanda yake na haida kenan wajibi ne ta zamanto ta kunce kitsanta wajibi ne ta kunce ce kitsanta tun da nan annabi sallallahu alaihi wasallam umarninta ya cewa in qudira asaki ki kunce ki warware kitsan kanki wasu malaman suka ce a wannan bai nuni akan kenan wajibci duba da hadisi wancan na ummu salma Allah ya kara yarda a gare ta saboda haka suna ga wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan umarni ne wanda yake na mustahabbanci saboda take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni mace ce wadda nake kitse gashin kaina afa an quduhu lil janaba zan iya kuncewa zan iya warware kitsona dan wankan janaba a wani lafazin wal hayd da kuma wanka wanda yake na haida sai annabi sallallahu alaihi ya ce mata a'a saboda haka kenan da wannan ya suka ce kenan yin haka nan kin matsayin mustahabbi ne dangane da wannan dai an samu kenan canzawar fahimta tun daga sahabbai na manzo Allah sallallahu haka da kuma ragowar malamai suna ga wajibi ne duba da cewa wankan haida wankan haida kullun yakan maimaituwa wankan afun janaba yakan maimaituwa shi yasa kenan shi sai ya zama to ba wajibi ba wankan haida kuma wani abu ne wanda yake shehi zuwa jehi a ce sai an kunce akwai mashakka wasu kuma suka ce a koda shi kyan ma na haida kin wata wata a ce sai ta kunce kitsan kanta zai zama to da akwai wani nau'i wanda yake na tsanani in har aka wajabta to kuma kenan addinin musulunci ya barranta daga tsanani duk abin da tsanani ya shiga to kuma rangwame yakan biyawa bayan shi wannan hadisin bukhari ya maimaita shi kitabul haid da babu kaifa kana bar'ul haid wanda ya gabata kenan a baya lokacin da aka zo lamaje ta sarfa hidutu tace lokacin da muka zo gurin da ake cema sarf sai ya zaman to hidutu na al'ada ta zo mun sai kuma ta fashe da kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ada ta zo muke tace yi sai ce ki aikata duk abin da mai aiki haji yake aikatawa sai dai ba za ki yi tawafi ba to kaga a nan gurin kuma sai ya zaman to kenan cikar umararta dole kaga sai an sami tawafi to kuma ya ce ki aikata duk abin da bai gaira Allah ta tsufi bilbait to kuma yanzu gashi ana takwas ga wata gobe za a yi mi tsayuwa arafa kuma bata samu ba kenan tsarki kaga duk sauran ayyuka za ta iya tsayuwa arafa a haka nan to amma tawafi in tafa bata samu ta yi tawafil ifada ba to labudda kenan yanzu dole kenan lokacin yin umarta yin tamattu'inta ya, ya, kubce mata kenan lokacin saboda haka sai ta yi hajjinta kuma daga baya sai anabsara sai umarta sai aka je sai kuma ta yi umara sai zama yadda su ma suka je da hajji da umara kenan ita ma ta je da wannan sai kuma babu da hajji ana rahal shi ma nan kitabul hajji ya kawo shi ne sai kuma babu ƙaurillahi ta'ala alhajji ashurun ma'lumat kenan watanni guda uku sai kuma taqdil ha'idul manasib kullaha illa tawaf bil bait mai haida za ta aikata dukkanin ibadu na haji kawai za ka yi ɗakin Allah ne ba ta yi ba sai kuma al-mutamir idza tafa tawaful umra thumma raja hal juzuhu min tawafil wada' wanda yake mai umara in yi tsawafin shi na umara shin wannan ya isar mishi daga dawafi wanda yake na bankwana sai kuma ajrul umra ala qadarin nisf gwargwadon kenan aikin da mutu ya sau da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kenan bakin inda ka tsaya bakin kenan bakin umaraka sai kuma al'adahi ya kashi babul udhiya lil musafir wal nisa annabi sallallahu alaihi wasallam a halin bulagurukin ya yanka ma matan shi layya haka kuma zaba zabahul udhiya zabahul udhiya ta ghairihi mutum zai iya yanka layyan wani shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilci kenan yanka ma matan shi ba laihi bane ka sa wani ya wakilci mubashara ta yanka maka layyaka alaikum salam da shi hukumce-hukumcen an rataya su akan zuwan jini da kuma rashin zuwan jini duk lokacin da jini ya zo sunanta mai haida lokacin da kuma jini bai zo ba kenan sunanta wadda take tsarkakekkiya sai ta sha wani magani kenan jini matukar bai zo ba don ta je ta aikinta na ibadata na haji kenan bai da alaka da hajjinta hajjinta ta yi saboda inda jini ne ya zo shi ne za a ce bai halitta ta yi tawafi ba to tun da jini bai zo ba kenan hukuncin ta hukuncin tsarkakekkiya sai a dawo kuma bangaren za ta iya amfani in shi da magani kin don saboda kai jinin ya zo shi don ta aikata azumi ko kuma wata ibada ko na abu makamancin haka wannan kuma kenan ban san hukuncin shi ba amma in dai ta sha maganin jinin bai zo ba ta je ta ta yi aikin ta yayi ta ƙetare wata in jinin bai zo ba to hajjin ta yayi to amma ta yi amfani da maganin akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce inna hadha shay'un katabahu Allah ala banati adam wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi hukunta shi ga bil adama mata to mutum zai iya sha dan ya matsi rashin zuwa in dan ya aikata wata ibada daga cikin ibadu wanda kuma musamman haji wanda an gina shi akan istita'a to mutum zai iya yi ko ba kenan wannan shi sai a tambayi manyan malaman insha Allah alaikum salam lokaci na a mace batta zamantawa wannan ita ma kanta ai tana buƙatar muharramin ita ma kanta tana buƙatar muharramin ai saboda haka mace ba ta iya tsaya ma wata mace yar uwarta shine abin da ibn hazm a cikin tsawqul amama fil ulfa wal ulafa lokacin da ya kawo labari na wata malama ya zuga ta yake fadin irin yadda take da tsoralla da addini da karatu da suka yi bulaguro na aikin haji da ya tada ragowar sauran mata da wani bawansu yadda shedan ya shiga tsakankaninsu tare da takatsantanta da kaza da sauransu to kaga ai ba mace ba ta iya zama da ka kalli ko a ɗabi'ance ma kaga ai ɗabi'ar mata ka zama ta mace ba ta iya tsaya ma wata matsayin muharrama ba eh mace ce za ka gaya da kanwa ana tahiya tana kokarin tana kokarin ta cuna kanwata ga wani ha tana kokarin ta hada kanwata da wani ka gani eh ka gani ko goga tana kokarin to yaushe za ka yi nan eh bai bai yi wannan Allah ne ko ha maganganun malamai sun bibi juna fattakun laha mastatatu sau da haka akwai masu cewa kawai haka nan ƙin ma za ta yi gwargwarin da ta iya ta yi ƙunzugu wasu ce kaza haka dai abubuwan suke cewa ma dama za a dawo kenan kaza suka ce a koya ne dole ta zo ban san ba mine ne razi sai a tambayi an rasi ko na fil ilmu na na alaikum salam wannan game da hadisi nan daukar sai manzo Allah salam salam
kada ta shiga magiwa ta hunga ta kasuwa to kamar game da irin wayannan hanyoyi misali na kamfani da transport ai su ma kasuwa ce haka wanda aka raba na maza da na wanda da wanda game da irin eh to shi ka san kamar da bambanci da abin da zai zamanto ikhtiyaran da kuma ikhtirara ka gane ad-darurat tabihul ma'durat kai ne kuke tahiya da iyarenka aka zo masaukin kaga sai wannan ban daki kin ko to kaga kawai nan ne za ta shiga kuma ga mijinta sai ya zama ya kula ko kuma shine hikimar ma mijikin da muharrami kin da bambanci da halin bulaguro bukata ta kama kaga wannan ai halin darura ne da bambanci da aka kawo salim alim mace ta je ta irin hammama ta musamman ma hammam bakar da wasu wannan na abin nan ta je ta kwabe tufafinta kaga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kashe da akan mamace ta cire tufarta in ba a gidan wasu daga yan uwanta ba in har ta yi hakan Allah subhanahu wataala yana la'antar ta to kaga kenan shiga ban daki na irin gidajen kar ko kuma wani guri in larura ta bada wannan kenan shi da ba ai larura ce ta jaza shi kuma kawai ana zancen a haka sai mace ta je mu mafi yawa ma irin waɗannan banmu da su yadda za ka ga misali kasashe na laraba amma bakar wanda za ka shiga don sau da wanka a sulbe wasu kamzan jiki da kuma kasala da wasu abubuwa to iri-iri wannan ake zance amma yanzu kowa da ban ɗaki gidan shi mazan ma da suke shiga ba alar darura ba ne ba balle mace ana zancen iri-irin waɗannan na insha Allah kenan sai mu yi wannan nago na na na na na eh kamar za su yi bulaguran zuwa saudiya ko to a wata daga cikin watannin haji ne ko kuma a eh eh kenan a wata daga watannin haji ko sai su je su yi umara in suka yi umara sai su cire kenan iramun su su zauna su yi kasuwancin su ko wani sha'ani eh wannan aishi ake ce masa matuɗi kamar tuɗi a toto ina a toto na gani kenan ana zancen ba un ba cikin watanni kenan na haji ba eh a eh a to wannan shi ma laifi ne saboda kaga saba ma doka ne da ka'idar da aka sa to kaga shi kuma aikin hajji an rataya shi a bisa istita'a shi kuma duk abin da za a yi shi ana bukatar ya zama akan hanya ta tsarki hanya kuma amintacciya tun da sa ka'ida din ta iyakance mutane da adadin kaga yana da alaka a bisa kiyayewa lahiyar mutane da ba su tsaro da sauran to shi kuma wancan kaga algus ne to ya aikata abin da yake haramu sai dai shin hajjin shi yayi ko bai yi ba kenan shi yayi sako daban amma bai da alaka da amsuwar hajjin shi eh bai da alaka saboda nan gurin ya aikata laifi daga laifuffuka tunda wani sharadi ne aka yi tsakankani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce almuslimuna ala shurutihim kenan saba wannan sharadin haramun ne amma kuma bai da alaka da mai bacin hajjin shi saboda bai shahi wani rukuni daga rukunan hajjin ba inda abin yana da alaka da rukuni daga rukun sai zama hajjin babu to amma tun da bai da alaka da wannan algusu ce daban to yana da zunubin shi na algusu amma kuma me hajjin shi kenan yawa insha Allah wallahu ta'ala ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Allah